بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 20 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Mai na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na biyu insha Allah da muka mishi take da haƙoƙin malamanmu wanda muke tattaunawa game da haƙoƙin da shari'a musulunci ta tanada don kulawa da haƙƙin malamai musamman wanda suka koya maka addinin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi za mu tashi kai tsaye a gaba ta biyu inda malai yake cewa saniya bayan da ya gama magana akan wato haƙƙi na farko wanda shine haƙƙin addu'a suna raye ko ba sa raye musamman addu'a wanda ake cewa an zaharul ghaib a inda ba sa sai ce saniyan na biyu tajannubul mira wal jadal yana daga cikin haƙƙin malami akan ɗalibinsa kai ɗalibi ka gujewa musu da jayayya da malami yawan musu da jayayya da malami aljadlu wal mira'u la ya'tiyani bi khair jayayya da musu waɗannan abubuwa guda biyu sam ba sa kawo alkhair la ma al mashayikhi wa la ma ghairi shin jayayyan nan tare da kana yi da malamanka ne ko kana yi da wasu kamar ƴan ajinku ko wasu tsararrakinka ko su abokan husumaka to dai a bisa abin da aka sani a ɗabi'ance jayayya da musayya ba ta kawo alkhairi wali hadha na hashari'ul hakim an zalika shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka a inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisi al-Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma dalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal ba mutanen da za su bata bayan da suna shirya sai ya zama daga cikin abin da zai bayyana yanzu akan bata suke sai kaga an jarabce su da yawan jayayya mutane suna kan shirya sai Allah ya jarabce su da bata daga cikin alamar bata suke yanzu sun tashi da kan shirya shine kaga suna da yawan jayayya sai annabi ya ja aya fadan Allah cewa ma darabuhu laka illa jadala yi misali da abinda banu Isra'ila suke a kai, da suna kan shirya suna bin tafarkin annabawa daga baya suka bata sai Allah ya jarabce su da yawan musu duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo sai sun musa mishi har ya kai ga suna ce mishi to ai Isa din ma da kake cewa kai ka yarda da shi to to dan wuta ne ma shi ma tunda ka ce duka gumaka yan wuta ne kuma shi ma ana bauta mishi shi da Allah ya ce ma darabuhu laka walamma dhikra Isa ibn Maryama idza qaumuka minhu yasuddu wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadal Allah yace suna sane jayayya ce kawai to mafi yawan masu jayayya suna sane akan cewa abinda suke fa ba gaskiya bane abinda suke bayi da hujja amma za su kame su rike shi wajen jayayya wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muhammad da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallama haka na Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin riwaya al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah yake cewa ana za'imun ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na lamunce wa mutumin da ya bar jayayya koda yana da gaskiya amma ya kalli maslaha yayin shiru bai jayayya ba to na lamunce mishi wani gida a farfajiya aljanna yana daga cikin falalar mutumin da ya guje wa musu koda yana da gaskiya musamman musu da shafi addini jama'a akan masail na addini ai ta jayayya wanda take jayayya ce a kima ba ta da wani amfani ba ta da wani fa'ida illa kawai a sake rikita al'amari ko a ruda waɗanda ba su sani ba wannan ya faɗa wancan ya mayar wannan ya raddi wannan ya raddi raddi ko ai ta rubuce rubuce ai ta bidiyoyi ai ta yi wa juna ƙage da ƙazafi wannan ba shi da amfani a cikin addinin musulunci kuma bai taɓa kawo maslaha a cewa an fahimci addini da haka ba wa min wasaya luqman al-hakimi libnihi daga cikin wasiyar da aka ruwaito cewa Luqman al-Hakim yayi ma dansa yace jalisul ulama ka zauna da malamai wa zahimhum bi rukbataika ka kai gogoriyo da su da kafafunka da, da guyawunka wala tujadilhum amma kanka duk kaka dinga musu da su khudh minhum idana nawaluka in sun miƙo maka ka karba wal tufdihim fi su'ali in za ka yi tambaya ka yi cikin natsuwa da girmamawa wala tudjirhum karka kosa da su karka kure haƙurinsu in ta'azzaita bihi saghiran in tafata bihi kabira kaga wannan haƙuri da juriya da girman malamai idan ka sha wahalarsa wajen neman ilimi sun da kake kadami ka sha wahala to zaka ci amfanin shi bayan girman wannan magana tana cikin zafin tadibul asma wal lughat na Imam an-Nawawi wa qala al-hafiz ibn Abd al-Barri al-Imam ibn Abd al-Barri a cikin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadhi yake cewa ruwina min wujuhin kathiratin an abi salam ana iya karantawa a ce ruwina ana iya kuma cewa rawaina duka ya tabbata kamar yadda malam mai waka yake cewa wa qul rawaina aw ruwina dhamma yace wajhani fihima fakum mutamma ana iya fade amma kamar yadda al-imamu mai sunan shi ibnu salah yake cewa ad-dhammu afsahu damma ta fi fasaha amma ana iya cewa rawaina izuddin izuddin ibn jama'a a cikin shari'a abu hadith ya faɗi wannan magana cewa ana iya cewa rawaina ana iya cewa kuma ruwina in aka ce ruwina ma'anar shi ai rawalana ashiyakuna malaman mu sun ruwaito mana bi asanidi aka ce kuma rawaina mun ruwaito da aka duka biyu ana iya faɗa sai dai mafi fasaha da mafi shahara shine a ce rubina Imam Nawawi shi ya shahara da aiki da wannan ibara a littafan shi musamman azkar da da wannan sa min wujuhin kathiratin an abi salama mur arwaito mana ta hanyoyi da dama ta fuskoki daban-daban daga Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf wanda tabi'i ne cikin tabi'ai kuma malami ne cikin manyan malaman Madina yana daga cikin alfuqahu saba ƴaƴan sahabbai din cewa wa kana yujadilu wa yumari ibn abbas abu salama dan abdurrahman ya kasance yana yawan jayayya da musu da abdullahi dan abbas yana ganin wallan abdullahi dan abbas saboda kaman sa'an shi ne ta fuskar shekaru kuma shi ma ba baya ba shi abdurrahman din saboda Allah ya mishi ilimi Allah ya mishi baiwa iyayen shi sahabbai ne malaman shi da yawa sahabbai ne sai zama in ya zauna a majalisa Abdullahi dan Abbas yana yawan jaji Abdullahi dan Abbas ya faɗi magana sai ce ba haka bane algata malam ko dai kaza ne yana mishi irin wannan jayayyar da kanshi sai yake cewa daga baya law rafaqtu ibn Abbas lastakhrajhu minhu ilman kathira yana cewa ina ma da na dinga bin malami na ibn Abbas a hankali da na fidda ilimi mai yawa game da shi to wannan tana daga cikin ɗabi'ar da wato malamai suke yi ma ɗalibai masu zakalkalewa sai su yi maka rowa ilimin sai su ce to shikenan ka je rashin kunya ka ta baka kaji wannan ko aboko ne hakan yaka in kana aji kana kana tattauna akan matsala matsayin ka na malami wani ɗalibi yana ganin wai shi ya kwana akan ta yana so ya maka shi shigi sai ka rabu da shi asarar shi ce ko to shine ibnu Abu Salama da Abdurrahman tsawon rayuwarsa yana wannan nadama yana cewa na tuci kaina da na Ibn Abbas a hankali saboda da zaran ya tsoma baki sai Ibn Abbas kawai shi sai ya shiru sai ban mas'ala shikenan sai ya kyale shi da halin shi wa qala ash-sha'bi kana Abu Salama ta yumari Ibn Abbas Abu Salama ya kasance yana jayayya da Ibn Abbas fa hurima bidhalika ilman kathira sai Allah ya mushi ya haramta mushi sai ya rasa ilimi mai yawa sanadiyar haka wa fi riwayatin kana Abu Salama yas'al ibn Abbas fa yakhzinu an aka ce ya kasance ya tambayi ibn Abbas shi kuma sai ya mushi sai ya taskace ilimi wa kana Ubaydullah ibn Abdullah yulatifuhu fa kana yughirruhu gharran shi kuma Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ya kasance shi kuma yana lallaba ibnu abbas shi kuma fa kana yughirruhu sai kasance yana zuban mishi da wato abin nan zinari ya ilimi yana mai tumbatsi shi yana lallaba malamin ya mishi biyayya ya girmama shi to to in yi tambaya sai zama ya malamin ya fi ƙaunarsa fiye da wancan ɗalibi wanda in ƙoƙari ne ta yi ya fi wannan amma shi kuma bai da ladabin da malamin yake bukata da haka sai wannan ya kwashe ilimi mai yawa duk wannan riwayoyin suna nan a cikin dafin tarihi madinatu dimashqa ibnu ibnu asakir dimashqi ya kawo su a cikin littafin sa wa qala maimun ibnu mihran akwai maimun ibnu mihran abu ayyub wanda malami ne cikin tabi'ai shi ma ya rasu a shekara ta 117 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin muslim da al-kutubul arba'a maimun bai da bai da riwaya a cikin bukhari sai dai a cikin al-adabul mufrad na imam al-bukhari shine yake cewa la tumari man huwa a'lamu minka karka dinga musu da wanda ya fika ilimi fa innaka in ma raitahu khazana alayka ilmuhu in kai musu da shi sai tsare ilimin sa ya hana ka wala yubali ma sana'ata duk abin da gara ma sai ka je kai ko ka ce shi jahili ne ai ka kure shi kai dai kai asara malami na magana bai gama ba ka zakalkale to sai ya hana ka ilim iya ka je ka je ka ce ka kure shi a tunaninka alalun kuma asarar ka ci shi zaka ga a yanzu irin wannan da yayi yawa sai dalibai da dama suke asara mai yawa yanzu wani ma zuwa zai a Facebook kawai challenge ya ce yana challenging malami kaza in yayi sai fito su mukabala ya zai malamin ya biye mushi ai na san duk mun taba ganin wannan ko ka taba jin wani malami mai hankali da ya san mutuncin kanshi da ya biye mai irin wannan challenge din ya ce to ya amsa kalubalen raguwa zai da kai kawai kai ne kake cikin asara da da rashin sanin darajar kanka وقال الشاطبي الامام الشاطبي yake fada a cikin littafin sa al-muwafaqat yake cewa ala itiradu alal kubara iqadin bimtina alfa'ida yima manya karan tsaye to yana hukunta kai asarar fa'idar da ya kamata ka samu mub'idun baina ash-shaykh wal tilmid yana nesanta tsakankaninka da dalibin wala siyama inda sufiya musamman idan malamin ka sufi ne su ba sa wasa da da ladabi da biyayya ba a musa musu baki suna magana ko kuskure yake ba a tada shi kaga sunan su ya wuce ma makaɗi da rawa ko fa innahu indahum da'ul akbar su agunsu ka tsoma malami baki yana magana to wannan shine kuskure mafi girma cuta ce mafi girma hatta za'amal qushairi minhu al-qushairi in kunta la qushairi na abul qasim al-qushairi mai risalatu qushairiya yana cewa anna tawbata minhu la tuqbal duk ɗalibin da ke tsoma malami baki to ba karɓar tubarsa wazzallata la tuqal sannan irin wannan ainihin wato a kuskuren ba ma a magana akan shi ba a in kana in kana yiwa malami wannan irin shigegen to laifinka kamar shirka ne a musulunci ba a gafartawa indai ka mutu kana yin shi ko kaga ko shirka in ka tuba a duniya a gafarta ku to malaman sufaye ba sa ɗan kafa game da wannan in ka zauna kawai iya abin da ka ji za ka ji ka tashi kai wani ko tambaya ba a yi masa wa kad gala malik ibn anas li asad hina taba'a su'al malik ibn anas al-imam malik ibn anas rahimahullah mun sha yin wannan tarihin cewa malik ibn anas yana da gaskin malamai masu kwarjini Allah ya mushi haiba dalibai suna shakka imam malik in ya zauna yana karantawa aka mai tambaya ko algabta malam ina hukuncin kaza yace ko ya halasta ina hukuncin kaza ga ta mala bai halasta ba aka ce ba wanda yake iya karfin hali yace alga ta mala mai hujja ba iya wannan in ya gara mai faɗi hujja shikenan in bai faɗa ba haka za a kura a ci yadda ya bayar haka za a kura saboda kwarjini da yake shi to akwai ɗalibai su Abdullahi dan Wahab al-Misri da makamantansu masu kwalafuci ana nan sai aka yi wani bako shi kuma daga ƙauye na nufin ƙauye daga nan Afirka shine Asad ibn al-Furat shine wannan Asad Asad ibn al-Furat yago daga kauye zama Imam Malik ya kasance idan ya fito ana raba dalibai ne gari gari wanda za su fara shiga farko ƴan Madina za su fara shiga su zauna su yi karatu su in sun fita sai mutanen Misra daga nan kuma sai duka sauran ya ayyuhan nasu ana aunawa ne birni birni order of preference na birane shi kuma kawai yana ba kauye sai sai dinga shiga cikin su yana shiga cikin mutanen Misra su ne sabla dan wahab shikenan har maliku ya ce to na ga kai kana da naci shikenan a sa sunanka a rajistar yan misra ka dinga shiga tare da su don ya shiga sai su dinga zuga shi su ce ka tambayi kaza ka ce me kaza ka tambayin mana kaza shine har nan sai maliku yake ce masa hadhihi silsilatu bintu sulaysira wannan sarƙaƙiya ce kake yi wata bayan wata yace mishi in aratta hadha fa alayka bil iraq idan kana sai ran tambayar da ce in kana kaza algata malam to idan kaza ne fa sai algata malam ni ne na ci bashi kuma aka ce sai na ƙara riba haramun ne to algata malam ina rasa yadda zan yi fa haramun ne ci algata malam wallahi ina cikin matsala ne ba irin tambayoyin da ake mutane yanzu algata malam ni ne matata ta sha maganin hana jini yanzu kuma hana haihuwa jini ya tsinke mata yana ta zuba to jini dai kaza ne ki alga ta mallan in kaza fa ka ai ta kawo tambaya wata ta shiga lungun wata wata ta shiga lungun wata sai maliku ce to idan irin wannan amsoshi kake so to tafi iraki tafi kufa wajen ashabul ra'i mu nan ashabul hadisi maliku ya mishi tsawa yace ya bari karshe kuwa iraki ya tafi so shi kuma ya jarabtu da irin wannan ya tafi iraki ya riski muhammad ibn al-hasan ash-shaybani idan muhammad ibn al-hasan ash-shaybani yana karatu sai ya dinga cewa kuma oh na so in san kuma wai maliku shi mai fatawar shi akan wannan matsala ya dinga mijin din abin da ya baro a madina yana cewa har muhammadu lakan sai bayan ya gane shi ce wai kai ne kai ina ga kana yawan zancen zance kai kadai haka ya ce wallahi ina tuna madina ne da irin ilimin maliku na ga yadda yake abin shi ba irin naku bane to da ya koma garin su nan afirikiya alqairawa sai ya je sai ya rubuta littafi ya sa mai suna al-masailul asadiyya in ya zo duk matsala sai ya gama kawo abin da malaman iraki suke faɗa cewa iraki an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai ce amma a madina an ce kaza an ce kaza aka ce wanne za ka zaɓa alaga ta malam sai ce in kana son surutu ne da zurfin ilimi to ɗauki na iraki ya ce wayin kuka turid al'akhira fa alaika bi malikin wa mazhabi an ce wannan shine kamar farkon salo na alfiqhul muqaran da aka sani Allah ya mushi falala da baiwa to akwai suhunun dalibin shi wata ran sai dauki wannan risala sai ya kai mai Ibn Qasim a Misra Ibn Qasim ya gani sai ya gyara gyara ya ce ai waɗannan abubuwan wasu daga da dama ma Maliku ya bar su kai aka mai mushi aka ce gashi Ibn Qasim ya ce ka gyaggyara waɗannan wuraren ya ce wallahi ba zan gyara ba ba zan gyara ba Ibn Qasim ya ji labari sai ya ce ya Allah ka ɗebe wannan littafin albarka kuma ana ganin kamar Allah ya karba addu'a shi yasa baka jin labarin littafin a cikin mazhabin Malikiya Allah gafarta musu to daga baya ya shiga aikin soja kuma dama jarimi ne yana daga cikin komandoji da suka kai hare-hare a daular a galiba suka shiga har ƙasar andalus hasali ma shi inda ya mutu ma a yanzu ƙasar italiya sun ci wani gari da yaƙi wanda shine ma kwamandan da ya ci garin da yaƙi suka sake yi ma wani gari a hisa to anan sai sojin suka kama da annoba yana cikin sojin da suka mutu a wannan annoba Allah ya gafarta mai shekara ta 213 tarihi shi na a cikin tafin ainihin wato tartibul madarik da al-qadi iyad da kuma al-imam az-zahabi ya mai tarjuma asad ibn al-farad kenan Allah ya gafarta mishi shine yake ba mu labari akan cewa yazo yana maliku irin wannan tambayoyi maliku yana mishi to ni ba a mai irin wannan tambayoyi ba a yi mun irin su kake so to ka tafi iraki fa haddadahu bi hirman al-fa'ida minhu bi sababi itradihi wa kasarati su'alihi fa in kana kaza maliku ya mushi ya ja mai kunne akan cewa zaka rasa abin da kake nema na fa'ida saboda yana yawan tambaya kuma yana yawan cewa in kaza ne kaza in kaza ne to kaza fa wa qala umayra ibn abi najiya al-misri umayra ibn abi najiya al-misri yana cewa wa qad ra'a qauman yatamaruna fil masjid ya ga wasu mutane na musayya a masallaci sai ya ce ha'ula'i qaumun qad mallul ibada kaga waɗannan masu musu a masallaci ku zo masallaci ku ta musu akan wani abu na addini akan mustahabi akan wata mas'ala da baku san kanta ba ko ta fi ƙarfin karatunku wannan ga alama kun gaji da ibada ku aqbalu alal kalam kun zama yin ilmul kalam Allahumma amit umayrata yace ya Allah ka kashe ni famata min amihi zalika fil hajj a wannan shekara umayratu ya rasu a shekara ta 153 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umaira din nan yana daga cikin masu riwaya hadisi kuma yana da hadisi a cikin littafin Sunan ta Imam An-Nasa'i kadai daga cikin kutubus sita Allah ya gafarta mishi da ya ga wato duniya ta lalace shine ya addu'a ya ce ya Allah ka dauki rayuwata kuma Allah ya mishi falala ya dauki rayuwar shi a wannan shekara wa qala abu hazim laqad ra'aytuna fi majlis zaid ibn aslam 40 faqihan abu hazim yace ina tuna muna zama mu kaman mutum 40 cikin malamai a majalisin zaid dan aslam adna khaslatin fina tawasi bima fi aidina mafi kusancin ɗabi'ar da aka saba da ita a wurin shi ne muna tarayya akan abin da muke da shi muna san wa junanmu abin da muka mallaka ba ma junanmu rowa ta ilimi ko ta wani abu na buƙatar rayuwa ya ce ma ra'ayi fi majalisihi mutamariyaini ban taɓa ganin ɗalibai guda biyu a wannan majalisin suna jayayya ba wala mutanazi'aini ko suna tattaunawa ta musu ba fi hadithin akan wani zance wanda la yanfa'una wanda ba zai mana amfani ba ma'ana ko da ma akan ilimi ba sa tattaunawa ta hanyar musu balantana kuma akan wani abu yanzu ko zaka yi ba majalisi ka tara ana jiran malami kafin ya iso sai a kaure da musu akan wani abu ma na siyasa ko na rikicin duniya ko harkar kallon kwallo ko fina-finai ko wani abu ba ma akan ilimin ba ana ta musu Allah ya tsare mu to wannan na biyu kenan shine gujewa jayayya da malami wannan bai nufin ko ba za ya malami tambaya ta neman ilimi ko tambaya ta tunatar da shi akan wani kuskure ba amma ta zama cikin nasuwa cikin bin tsari cikin girmamawa amma da abin da zai zama musu ko da fa kana ganin ka bi shi gaskiya in ya faɗi ɗaya ka mayar ya faɗi ɗaya ka mayar biyu kenan ko sai kama bakinka sai ka bar shi akan abin da ya fahimta wataƙila daga baya zai gane amma ka ci gaba da jayayya da malaminka kana neman dole sai ka ƙure shi sai ka nuna cewa ai kai ma kai ma ba dama ne wannan mummunar ɗabi'a ce salisan abu na uku al'ilmu la hadda lahu fala gina laka an shekika ilimi ba da iyaka ilimi daji ne da ba ba a yi maka kyauri ba a maka tanga ba a maka ganuwa da ka babu yadda za a yi cewa kai ka wadatu da malaminka ka koshi da ilimi ka yaya kanka wannan yana daga cikin matsalolin da suke mana ci mana tuwa ƙwarya a wannan zamani ɗalibai suna da saurin siyaye kansu da kansu suka cewa su yanzu ana cutar su ne ko ana musu hasada ne ko malamin bai so ne su taso a ji labarinsu musamman duk wanda ya sani ya san mun shayin korafi akan ɗalibai masu makarantun hadda alkurani su Allah ya fi jarabta da wannan fitina da zaran ɗalibi ya ga cewa muryar shi ta yi laushi hadda shi tana tumbatsa ɗan matan makarantar masu son su ba shi hadda fiye da malamin ko ko kuma malamin ya dan fara samun wasu harkoki ana harka da manya ana kiransa addu'a ya samu wata kujerar umara ya je ya dawo shikenan shi kuma wannan sai ya tsara shi taso abin takeici wallahi wani uwar shi ya tsaka shi cewa kai malamin nan tawaye ka zo ga garejin motar babanku tunda Allah ya mai rasuwa wannan mota a kira yan gwangwanta su siye ta kai ka zo ka bude islamiyya ka wannan ya sada yake ma kaga mahaifiyarka da ya kamata ta nutsar da kai ita za ta zuga ka lalace mafi yawan makaranta dan garin da aka aka bude su za ga ba su da albarka gaba ko ba nan garin ba ka ji garuwa da dama irin wannan fitina ce haka duk wani dalibi wanda zai ji cewa to yanzu shi ya wadatu da malamin shi bari ya janye jikin shi ya bude nashi majalisa kuma ya kwashe wasu wanda suka fi shi wauta su bi shi can ko ba komai sai ya zama ya augara sadrul sheikh malamin nan sai ya ji takeici a a zuciyarsa ko ɗanka ne ka kwatanta a ce ɗanka ɗan shekara sha hudu sha biyar yana maka cewa to shi yanzu ya wadatu bai buƙata abincin gidanka bai buƙata wurin kwana a gidanka shi ya zama independent ya raka ji kaga ai aslan ya kamata ka ji daɗi da cewa to alhamdulillah wani ya kawo ƙarfi amma ba za ka ji haka ba so lokacin da ya kamata ya haka bai ba shine malai yake cewa kar ka sake ka wadata daga malaminka albadu idza nala qista min al-ilm akwai wasu wanda idan suka samu wani tashi na ilimi iktafa bi dalika sai su wadatu da wannan wastagna an shekhi ya wadatu da malamin sa wanqata anhu ya yanke daga malamin wa fi hadha qunu'un wannan akwai yanke albarka rahimallahu aba hanifa ta haisu qal abu hanifa Allah ya gafarta mishi yana cewa dakhaltu albasarata wa dhanantu anni la usalu an shay'in illa ajabtu bi yace na taba shiga garin basara daga garin mu na kufa ina tsammanin duk wata matsala da za a tambaye ni na santa fasaluni an ashiya lam yakun indi fiha jawab amma aka dinga mana tambayoyi na gaban san amsa ba faja'altu ala nafsi Allah ufarika hammadan hatta ya mutu sai ne wa kaina alƙawari ne alwashin cewa to bazan sake rabuwa da malami na Hammadu ba har sai Allah ya dauki rayuwarsa fa sahibtuhu 18 sana shi tana zuwa da Hammadu shekara 18 waye kike irin wannan yanzu jama'a shi shekarar ka goma sha takwas tare da malaminka kuma ƙarshen sha takwas ɗin nan mutuwa ce kawai ta raba ku wannan sai wanda Allah ya ce maka din da aka yi rabin sha takwas ɗin nan tara kenan ko za ga cewa kai gaskiya tun isa ko rabin rabi mahala wa qala malikun wata ne maliki ki bada labari yana cewa lamma ajma'atu tahwilan an majlis rabi'ata shekhi wata rana na taɓa yin niyya na ce bari in buɗe majalisi na na bar Rabi'atu dan Abi Abdurrahman ya isa haka jalastu ana wa Sulaiman ibn Bilal sai na koma gefe ni da Sulaiman dan Bilal Abu Muhammad kenan wani maula ne a gidan Sayyidina Abubakar abin nan Sulaiman dan Bilal yana daga cikin masu hadisi a cikin kutubus sita ya rasu shekara ta 172 ya riga maliku rasuwa da yan shekaru bakin fata ne kamar da zahabi ya ba ta labari cewa kana barbariyan jamilan hasan alhay'a wani bakin fata ne amma kyakkyawa kuma malami ne yayi alƙalanci ya kuma rike abin nan karban haraji a garin Madina malami ne cikin malami shi sai zama shine kaman dalibi na farko da yace maliku wannan harka ke ya koma gefe ma maliki kuma wannan zauna a gaban shi yace muna zaune haka falamma qadima rabi'atu ibn abi abdurrahman min majlisi adala ilay da rabi'a ya je majalisin sa ya ga makarantawa sai ya go inda muke dama yana hangin su biyu kadai wa qala yace ya maliku yace kai maliku tal'abu bi nafsika kana wasa da rayuwarka ba zaka zaka kana kana wa kanka sagegeduwa ba zanafta wato kai ka janye ka zama dan tawaye wa saffaqa laka sulaimanu wannan kuma mara kunyin Sulemanu shi yake maka tafi yana zuga ka ko kai kai ne yanzu wato dan tawaye daga majalisi na kaware ka samu wani mara kunya guda daya yana tafa ma ko abalakta an takhida laka majlisan kai kana ganin kai saka kanka majalisi irji ila majlisika tashi ka koma makaranta ya kori maliku ce hadan kai da ka koma cikin yan uwanka dalibai imam maliki da fa jama'a wata kila da ba a mai haka ba da bai zama malikun da ake zamani da ya kyale shi ya ji tsoron cewa to shikenan ka a ce na mushi hasada yaro ne dama dan manya dan dan jikan ansarawa bari na rabu da shi shikenan da an yi asarar shi watakila da ba zai ji yadda ake jin shi ma duk nan wannan yana cikin al-intiqa fi fadaili as-salat al-a'immat al-fuqaha wa qala ad-doktor Nasir al-Aqal an khuturati talaqqi al-ilm min al-ashriqa Abu Hanifa kafin nan shi ma ya taiwa ɗaliban shi irin wannan tankiyar su abu yusufa su zufar da ɗan shi ma hammadu waɗanda suke ta irin wannan gangancin saboda sun ga a majalisun malamin duk abin da aka tambaya sosai in baya nan yana ba su aro ko ya ce ku riƙe min majalisi kafin na dawo ya tafi aikin hajji ko ya tafi kasuwanci ko jikin shi ya ɗanyi nauyi sai suka ɗauka ai sai riga sun kai inda suke bukata kowa kawai sai a wayi gari wata kawai shi ma ya gudu majalisinsa to abu hanifa haka yake zuwa da kai shi ya sa a rufe majalisin ya dawo da kai ce baka isa ba tukun haka imamu shafi haka ya zauna da ɗalibai sallah ga idan suka rasu ɗin sai ka ji ɗaliban sun zama manyan malamai yanzu shafi'i manyan malamai ne ɗaliban shi su rabi'u su ibn abdul hakam su makamantansu su harmala da sauransu kowanne ka jijjiga za ka ci shi da nauyin shi to haka su abu yusufa su zufar su mamani ibn hasan shaibani to gara mai ma maliki za a ce dama shi majalisin shi dalibai na zuwa su ciki baki amma dai wanda suka zauna zaman dirshan din nan suka soke muwadda to kowa ka taba zaka ji shi ba ba dama ne amma duk malamin da ya bar dalibai suka zama kamar yan sakandare jama'a ma'ana ka zo kai ka shekara shida ka iya baka iya ba ka ciwaye baka iya ba kai dai kawai ai muku send forth ka kara gaba ko ba za ka taba yayi malamai ba jama'a kana da kyau gani ɗaliban sakandare da suke akwai sakandare da kafi shekara arba'in amma halaba taɓa ya farfesa ba ba ta da tarihi cewa wannan ɗan makarantar nan JSS kaza ya zama wani abin arziki saboda kawai kowa shekaru kawai yake biya ta ba abin shi in ma ka ji wani ya ilimi a cikin su to tsautsayi ne suka ci karo da ilimin ba wai dan ya a sakandaren nan an mai hidimar ta kamata to wannan ka karatun boko kenan shi yana da lissafin shekaru amma karatun musulunci to yi ake yi min al-mahdi ila al-lahadi zaka jama'a mu kiyaye wannan idan ko malaminka ne ya ga cewa to wane ya isa bari a bashi majalisi ko a yayi shi to shikenan kamar da shi ma malikun daga baya malaman shi suka dacewa ga suka bashi kamar da dama daga cikin dalibai suka samu irin wannan abun malamin su amma ba haka ba to jira ake har lokaci kalli al-Imam Zahabi jibi irin daliban da yayi jama'a ba a taba jin labarin su da malanta ba sai bayan rasul shi ibn kathir ibn kathir ma dan karami ne a cikin sa ibn qayyim su zahabi su ibn muflih da makamantan su dukkan su kowanne kwanduwar shi ta kai ta kawo hatta kai wa shi kanshi ibn taymiya yakan tambayi kamar ibn muflih a majalisin sa yace yi mana magana akan mazahibu na san kana da gogewa akai wane eh kai kuma yi mana ƙarin bayani akan mas'ala kaza haka majalisin ibnu hajirin su masu da ka sai zama da zaka ga yayi ɗalibai shi ma su sahawi su bafa'i su abin da makamantar su ga sanan manya manyan ɗalibai kowanne zai zama ya kai abin da ake so ya kai a ilimi da ka zama mu gane wannan doktor nasir al-aqal a littafinsa mai suna al-fiqh fi din yana magana akan hadarin dogaro da kasusuwa da gujewa malamai idan mutum kawai ya gujewa malamai kasit kawai yake bi cewa inna ba'dan nas akwai wasu mutane wanda bi mujarradi an tatawaffara ladayhi ashrita wal kutub da zaran ya samu kasusuwa da littafai yanqati an hilaqiz zikr sai ya bar majalisin ilimi wa an durusil mashayikh ya bar zuwa gun malamai wa yaqulu yana cewa ana bihamdillahi atalaqqa al-ilma bishari'i wa bisayyarati wa bilbayt sharam la amudin da muke mana tare da kasusuwa a gida a mota sauransu wannan batun babu social media yake wannan magana lokacin ma sai kasusuwa ne kawai wannan na gargajiya da ka sani masu tape ina kuma ga yanzu wanda yake live stream ake watsa su ko ina ga YouTube nan ga kafafe nan da dama da zaka yi samun darussa ba an ce kada ka ci fa'idar su ba ko karka ci amfanin su ba amma kai ya zama sune asali game da kai in ya zama sune asali to za ka rasa tarbiyya ta zama gaban malami kuma za ka samu kanka a cikin rudani wa atalaqal ilma min al-izaa kaji mutun na cewa aini a gidan rediyo kawai nake sauraron karatu wa an tariqil jara'idi wal majallat ina karanta jaridu da majallu allati fiha shay'un min al-ilm al-shar'i wanda a cikinsa akwai wani ɓangare na ilimi akwai wani kolum hala da ake wani tattaunawa kan ilimi a cikin wata jarida ko wani wata mujalla ko kuma irin yadda yan shi'a suke su dama gaba ɗaya yan jarida ne kawai yan karanta jarida ne walaysa hunaka haja li an atakabbada al mashaq bana buƙatar sai na sha wahalar zuwa gun malamai wa ajlisa ala rakabil ulama dai kana zama gaban malami bana da wannan buƙata kaga na farko ya rasa ladan zama a majalisin ilimi wanda akwai lada mala'iku nan suna rubutawa suna ainihin kaiwa Allah Allah yana cewa ku shaida dan na gafarta musu sannan ya rasa tarbiyar sabo da dan dan uwansa dalibai bai da akran ya rasa kuma tarbiyar zama a gaban malami da jura wannan mashakka tabbas yana iya samun karatu yana iya jurewa ya saurara da sauransu amma zai rasa wadannan malai cewa haza qaulun khatirun wannan zance ne mai hadari bal law istamarra an-nasu ala hadha da mutane gaba ɗaya za su ci gaba da yin haka fasayakhruju jilul laysa indahu ilm to karshe za a fita wani generation ne wanda ba shi da ilimi wala indahu fiqhun ko bai da fahimta la yafqahu min ad-din illa ma tahawahu nafsu ba abin da suke fahimta addini sai abin da ransa ke so kamar yadda muke gani yanzu yanzu galibin masu bin malami a social media abin da suke so kai malami ya faɗa abin da ransa yake so ba wai abin da ilimi hukunta ba yana faɗan abin da ransu baya so za su fara ƙorafi da tsinuwa da raddi da habaici da sakin maganganu a ce ai malamin gwamnati ne ai ba dan Allah yake ba malamai ba su jin tsoron Allah duk kaga wannan kalma ita take yawo Allah kuma ya ce shi malamai ne suke ji tsoron shi to nawa za a kama kenan na Allah ko ko naku ya ku mutanen gari yanzu kaga haka ake malamai shi tambari ai ba sa jin tsoron Allah shi kuma Allah ya ce suna jin tsoron shi me zai ja wannan kawai shine kai malamin ka faɗa abin da ba shi ransa yake so ba ga abin da suke so a ce ga abin da inda suka karkata to kana faɗan abin da ba wannan ba lambar da za a maka kenan kaga waɗannan babu da za su samu ilimi shi za ka ga yanzu ba ba wai ilimin ake nema ba a ana neman abin da ne short videos kun lura duk masu bin malamai din a social media ne suke nema short videos wani rabin minti minti ɗaya da rabi da malami ko ta kalma da za ta iya jawo ta hayaniya ko za a mata mummunan fassara ko za a ji ai dariya ko a ce ya tashi suwa ne to ita ake nema amma asalin karantarwar shi ba babu mutane da ita zaka wannan ita za a yi ta yaɗawa har ta yi ta trending kaga wannan ba ilimi yake ne hala a cikin wannan kasadin da aka ciro rabin minti yayi maganganu na ilimi fiye da minti 45 sai yazo ya dan yi wata raha ko ya dan samu wata zamiya ko ya wata magana wadda ba ba haka ya kamata yi ta mutu ita kawai za a rike za a rike a ciyawo da ita wani ma bai san a cikin wani kasar aka kudu ta bisa Allah ya tuka mal albani namu Allah ya gafarta mishi kusan tun yana raye ya dade yana korafi akan wannan abu kuma gashi daga cikin jarabawa da Allah ya mishi yana daga cikin mutanen da aka fi kuma yankan kasusuwan shi bai da kowa abin da ya yaki da shi kuma har da mu da ake tawa dalibai muna yin wannan muna ganin muna burgewa ne wani ya taɓa mun tambaya na ce to abin da yana nan yadda ya faɗa shi ya ce bai da ai mai yanke ba mutane kuma yanzu yake kawai suke wai to yanzu ya yake ce a yana nan yadda ya faɗa kayan shi yanzu yadda bai duniya na wani ya ce canza ya ce a ya halasta musamman kuma tunda mutane ba don maslaha addini suke ba galibi don matsahohin kansu ne daga ga 'yan siyasa kai wallahi har 'yan fim na ga suna yankan kansu mala albani suna hujja da shi cewa mala albani dare ya ce kaza ka gare za ka iya samu inda ya kace kace da su amma yau to ya faɗi wata magana take sabin wani interest ɗin da suke ganin zai taimake su sai ga su ma sun yanka har 'yan matan nan ba sai kawai ta saka a fijin ta kawai Allah ya ji kan mala albani sun ce daruwar dankali ana ci ana kushewa almuhim shine jama'a in har zaka saurari karatun malami zaka bi shi to ka saurara duka shi za malami yakan ce in baka ji kata na ɗaya ba kaka ji wannan ko wannan kan zuwa a jere suke ka koma ka ji wani ɗaya to ina kuma ga wanda zai minti uku kawai jama'a kuma ya dinga tuce cewa ya san wannan magana kaga babu adalci a ce Allah ya tsare mu malam Nasiru Akar ya ce wannan abu ne mai hadari kwarai ya ce za a wayi gari mutane ba su da ilimi ba su san karatu ba wa gadi stagna kathirin minhum min al-musakkifin wa shabab bi hadhihi al-wasail al-mashayikh dama daga cikin al-musakkifin shine ruwan da muke cewa yan boko da Hausa da matasa ustazai kenan za a wayi gari sun wadatu da bin social media ba ruwan su da ainihin malamai bil qusuri wat taqsir suna cikin benayen su suna cikin gidajen su wat taqsir kuma suna masu gazawa ba sa kaiwa wane ne ya taba zama malami ta haka in ka gada ma ka soke kilif guda dubu ka saurara ta yana ka zama malami wa yattahimunahum bi adami idrakil waqi sai malami ya wata magana sai yayi malam bai san abin da duniya take ciki bane bai san contemporary issues ba min al-umur allati hiya min simati ahli al-ahwa wanda dole yana cikin irin abin da masoya zuciya suke rabi'an abu na hudu as-sabru ala ma yasduru min al-mashayikh har ila yau wannan daga cikin cutukan da suke damu mu a wannan zamanin shi ne rashin haƙuri da malaman mu yana daga cikin haƙƙin malaman mu akan mu mu haƙuri da su akan abin da zai faru na dabi'a ko halayya ko yanayin take-taken wani malami zai faru ba yadda muke so ba wata kalma da ya kamata mu dinga tunawa shine malamin nan shi ma fa dan adam ne kamar yadda Dr. Ahmad na Kano Allah ya gafarta mai yakan ce yakan ce shedanin da ke wahala ku shi ma yana wahala shi yana da shedani da ke wanda shi da kai ma kake da shi da ke wanda yana da san zuciya na dan adanci yadda kake da shi yana da gazawa da dan adanci da kake da shi kanka dauka wai tunda malami ne to he is perfect a shi ma kamar kowanne dan adam yana da dukkanin matsalolin dan adam at-tawadu min simatil akhyar malam yace kaga tawalu kankan da kai na daga cikin sifofin zababbin bayi wa aulan nas بالتحلي بالحلم بالحلم والتواضع war rifquhumul ulama wanda suka fi kowa dacewa a ga suna kwalliya da haƙuri da tawalu da bin abubuwa sannu-sannu su ne malamai da ɗaliban ilimi waliyakun lahum fi rasulil fi rasulil huda wa nabiyir rahma alqudwatul hasana kuma ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin mu ɗalibai da malaman mu gaba ɗaya abin da ake tsammani da gare mu ke wal misalul ladhi yutaza kuma shine abin da muke koyi da shi haisu wasafahu rabbuhu bi qawlihi annabin nan sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ubangijinsa ya siffanta shi da fadin Allah da yace wa innaka la'ala khuluqin azim wallahi inji Allah sai da Allah ya rani kuma ya kawo taukidi cewa lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana kan khuluqin kana kan wato wani ladabi ko kamar yadda Ibn Abbas da su Mujahid suka fasara kana kan addini wanda yake mai girma saboda fadin Aisha take cewa kamar yadda kike cikin Muslim an tambaye ta kaifa kana khulqun nabi sallallahu alaihi wasallam ya yare dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace musu ala taqra'ul qur'an kai ba karanta alqur'ani ne kana khuluquhu alqur'an ai alqur'ani shine dabi'arsa wato duk abin da qur'ani ya ce wa annabi yayi to haka yake yi shi shi yasa baya zagin kowa baya cin mutuncin kowa baya kwana da kowa yanayi wa kowa adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abinci bai taba cewa kai wannan abinci bai da dadi ba kaga mu ko waye ya taba yin wannan ne ki taba kiyaye wannan ko na siya ko na biki ko na gidanka ko na bati ko na kudinka a sai in dai ya maka dadi ka ci in bai maka ba shi annabi ko sai sanya hannun shi ba za a ji muguwar magana daga bakinsa saboda mene wanda ya kawo abincin ko ta dafa abincin za su cutu da wannan muguwar kalma kana cewa abinci bai daɗi ba to ranar hajjiya fa shi kenan ka bata mata za ta neman uzurin da ta kare kanta mata ka bata mata ko ka shiga gidan wani gidan wani sai da abinci a kawo ma abinci kai tsaki ka ce wannan abincin bai da daɗi to ka kashe musu kasuwa ranar haka ko da na walima ne kaga za a je dinga gaita ka walima a ce wani bai da mutunci yayi nan ba kira shi aka bashi abinci ya ta sagin abincin sannan in ka ci ko ba zai albarka ba ka kwashe mishi albarka to annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko abinci ko dabba ko almajiri ko bawa ko abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zagin kowa ba bai taba ba amma muku kaga ai ba ba wanda yake ce haka dole ta ga ka dan kauce hanya kaɗan yi zagi daga ba sai ka dauki haicin ka ko ko kuma ci haba kar maka lauka maka shi sa wata rana Abdurrahman dan Mahdi abin nan yake magana yana cewa abin nan sorry kai wani yake magana yana cewa ya haibul ma'in kamar da zabi ya kawo yake magana yana cewa man faddala Abdurrahman ibn Mahdi ala ala waqi'in fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sai zabi ya ce haza kalamun radi Abraman ɗan Mahadi da wakilu a makarantar ainihin wato A'amash da makarantar Maliku suna daga cikin afwan makarantar A'amash yes suna daga cikin waɗanda ake komawa gare su idan aka samu sabanin ku kalma da da kuma mafi yawa Abdurrahman bin Mahdi ya fi dacewa da daidai saboda shi yana yawan komawa ga littafinsa shi kuma wakilu kwata-kwata baya duba littafi sai zama mai duba littafin ya fi shi advantage da haka amma a ɗabi'ance sai ɗalibansa suna ganin wakilu fa ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa saboda shi ba a taɓa ganin shi da littafi ba shi ko ibn mahdi yakan duba littafinsa kafin ya fara karantarwa ko in ta kakare sai duba littafin shi da haka sai zama nashi ba a samun kurakurai to sai su dinga tattaunawa ana cewa ai malam wane ya fi malam wane shine sai kai yaya dan ma'ilu sai ya fushi yace duk wanda yace Abdurrahman ya fi wani Allah ya tsine mai albarka kaga fushi ne yayi to shine zahabi sai yace cewa haza kalama wanda gaskiya magana ce bata dace da malami aji malami na tsinuwa akan irin wannan abu kaga bai dace to kaga wannan fa yanzu salaf ne ba aka samu ne yayi tsinuwa kuma shi ba za abin da yayi hakan zaka yi shi ya la'anci wani wata rana to dan adam ne shi ma in yazo kan wani la'antacce ni ce sai ce wani dan wani dan wani duka ji ya ce ila gairi rahmatillah wanda ya mutu kada Allah ya mai rahama saboda ya mutu ne batacce so da haka annabi ne kawai yake da cikakkiyar ɗabi'a 100% babu shakki to kai kuma a matsayin ka na musulmi ahlus sunna sai ka kwatanta koyi iya abin da zaka iya ba za ka kai gidin da ake na ba amma dai ci gaba da kwatantawa ana ana so a ga ɗalibai da malamai suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya sake cewa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik inda ka kasance mai ɗacin hali ghalidhal qalbi wanda yake da bushashiyar zuciya lam faddu min hawlika da duk mutane za su watsa su baka wuce wannan kuma daga cikin siffofin da Allah subhanahu wataala ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lilul qalb yana da kuma ainihin wato lilul janib yana da lausan hali yana da lausar zuciya kuma haka ake su duk wani jagora ya kasance da al'ummarsa kawun malami ne shugaba ne mai karantarwa ne shehi ne kowane ne in kana so mutane su ci gaba da yarda da jagorancin ka tsakankaninsu kar su watsi su baka waje sai ka zama kana da haka in baka zama haka ba ko ƴaƴanka ne ko matanka ne ko ƙannanka ne ko ɗalibanka ko ma'aikata a shagonka na kasuwa ko a kamfaninka ko masu yi maka kwadago a gona wala ya sun waɗe sun baka wuce da Allah ku rabu da shi mun dinga dacin hali waye hu waye ku iya masifa tun ba sa ramawa za su zo suna mai maka wata rana za ka nemi wanda zai maka aiki kansa wani ma sai an ga maka sai gaskiya in sai alaji ba ma san aiki da kai saboda gaskiya kana ci mana mutunci so da ai mutane ne su ma suna jin dacin abin da kake asa ko wanda shi ya mai da cin mutunci tunda Allah ba shi kuɗi ko girma ko sarauta ya mai da cin mutunci ba komai ba ya gaya wanda ya gana ma duk abin da ya gana ma yana tsammanin dole kuma ya tolerate ɗinsa wajen shi babban wata na wani ba zai tolerate mu wata na ɗanka na cikinka ko matarka da take jin tsoron ka wata na ta gaya maka magana da za ka wuni baka manta ta ba ka tana ganin wai ni kamata irin ta irin na na ibn ibn qais ko wa ma khil tabrih al hayati kama ce wani rayuwa take wa haka yanzu wata na sai wani ma ya dangwale maka kai Allah ya tsare malam yace warawa warwi an Umar radiyallahu anhu marfu'an wa mawqufa qala Umar yana cewa ya danganta wata rana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana kuma ya faɗa matsayin magana ta kashin kansa cewa ta'allamul ilma ku koyi ilimi wa ta'allamu lahu sakinata wal waqara kuma ku koyi natsuwa da yin abubuwa na hankali dan ilimi wa tawadu liman tata'allamuna minhu ku kankan da kai a gaban malamanku waliman tu'allimunahu kuma ku kankan da kai a gaban dalibanku wala takunu jababiratul ulama kar ku zama jabbarawa malamai masu girman kai malamai masu dagawa ko dalibai masu rashin kunya da rashin ta'idu wa rahimallahu Musa inda ma qala lahu Khidir annabi Musa alaihi salam Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo Khidir Khidir ya ce masa innaka lan tastati ma iya sabara kai Musa ba fa za ka yi hakuri da ni yanzu jama'a dukan mu yi kwatance da kanmu ka je gun malami ya ce maka kai wani gaskiya ba za ka iya ba to shikenan malam Allah ba mu alheri kawai tafiya za ka yi da ka jira da Allah wani malami ne mai shakin girman kai kana zuwa za ka goge lambar shi to wallahi ba ruwa na da shi na hakura da ilimin shi amma mai Musa ya ce ya ce satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka alga ta mala ba kuma insha Allah zan iyayi zan iyayi na na kiyaye dokokinka duk da fa karshe bai kiyaye din ba ko amma dai bai yanke kan hukunci ba sai da malamin yace hada firaqu baini wa bain amma mu yanzu na samu wani malami bai irin haka yadda dalibai suke a makarantar boko ma sannan muke wanda graduate akwai yanda ake yi ba a manna schedule of teaching sai an gama registration saboda kaka gane waye malamin saboda ana gani to za a je a fara art and drop sai kai wane ne ai matsiyaci ne wallahi sai a je a ta saukewa wallahi ba a manna sai an gama sai satin art and drop din ya wuce gaba gida sannan za a manna dalibai ji ta Allah ya sa ko kuma in kana da wani sirri ka je ka jiyo kafin lokacin to duk irin wannan ne rashi wai kawai tunda malamin yana da wani hali wanda ba ma so cewa bai bari a shigo an yi latti me kwan mu ce bari mu daina lattin shi za rabu da shi mu kyale mai kwantsin shi duk muhimmancin kwantsin a tare din kawai shikenan mu hakura duk muhimmancin shi kun ga irin wannan shine irin mindset din jama'a malami ne misali mai koda alkur'ani ka san cewa in ka zo in ya ce ka biya in ka biya ba daidai ba zai yi yabin ɗinka kai baka san abin da kake ba dalla gafara can ko ya buge ka shi kenan ka ce wai ka haƙura ƙur'ani ba zama ba haka mutane suke ba sai ai saboda malamin bai da kirki in kuma yara ne ma mu da kanmu iyayen mun sa musu wannan tunanin cewa tunda dai makarantar malam wane ana duka ko kuma in kun zo ba da hadda ana yin kaza to kawai shikenan a hakura kaga mun sa wa yayin mu tunanin cewa akwai malaman da za a iya hakura da ilimin su saboda halin su sai na kuma su ya rashi da yayin su kuma na gane jama'a wato unconsciously mun sa musu wannan dabi'a cewa duk malamin da ba sai da ɗabi'a shi ba shikenan kawai a kyale shi ko kuma yana abin da yake faruwa yanzu har aje makaranta a kai ƙaran malami har a zo da ɗan sanda ko a zo da ƴan tauri kana zuwa irin makarantun nan na sakandare na ƴan mata na gwamnati aka tura ka sabon malami wai kai ka zo da zafin kai jama'a ka je ka duki ƴan mutane halaka da saurayi ɗan tauri kai baka sani sai dai ka ji kawai suna haurowa ta katanga kaman mala'iku ana ina malamin su bawo kafin ka hankara wallahi sai su maka jini da bazira wallahi an sha yi ba ba wai labari ne ma kana ji zan yufta Allah shi kyauta to ka ga mun yadda za a yi wannan yarinya ta zama likita ko injiniya ko farfesa bayan ta haɗa kai da saurayin ta dan tauri an ci mutuncin malami bayan za a ilimin ce albarka so daga ranar ita ma za a kore ta daga makaranta malam ya ci gaba da cewa a a wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yassiru wala tu'assiru ku zama masu sauki kar ku kuntatawa mutane wa bashiru ku gwada wa mutane halin kirki ku jawo su a jika wala tunaffiru kar ku kore mutane ta hanyar munanan halayen wannan yana cikin littafin bukhari a kitabul ilm eh ku dinga zama masu sauki kar ku zama masu kunci sai mutane su guje guje ku zama masu al-albashir masu jan mutane a jiki kar ku kore mutane daga addinin Allah farriku ma da kana fi shay'in illa zanaku kaga bin abu a hankali duk abin da aka shigar da bida a hankali a cikin sa sai ya kawata shi wa ma faraka shay'an illa shanahu duk abin da kuma aka cire bi a hankali daga cikin sa sai an lalata shi sai an yi corruption din sa kama qala sadiqul masduq kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne sai yana cikin sahih Muslim riwa Aisha radiyallahu anha take cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanu lalle bi a hankali baya shiga cikin wani abu sai ya kawata shi wala yunzaqu min shay'in illa shanu da abin da aka cire kuma sai sai ya wargaje gaba kida walakin al kamala lillah bayan wannan muqaddima sai ya ce amma ka sani fa cika ta Allah ce wal ismatu wal ismata li rasulih tsarewa kuma daga laifi samun kariya daga laifi da kuskure wannan kuma ta annabawa ce kai Allah yana kare annabawansa waɗanda ba su ba ba su da wannan kariya fa kad yasbiru min ash-shaykhi ba'd al-jafa'i wa shay'un min al-qalaq kai malamin da zaka ga yana da jafa'i yana da mummunan hali yana da sakin baki yana da cin mutunci wa shay'un min al-qalaq ko yana da ɗacin magana فلا ينبغي أن يكون هذا حائلا أو مانعا من الاستفادة منه karka sake rashin kyakkyawan halin malin ko rashin kyakkyawan mu'amalarsa ya hana ka cin muriyan iliminsa wal intifa'i bi ilmihi wa sabr alayhi ka kasa hakuri da shi wa bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fid din da hakuri da kuma yaqini ake samu a ainihin shugabanci addini wanda Allah minhu a'immatan ko bima lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu haka Allah ya ce lamma sabaru sai da suka yi hakuri a wata riwayar ta kira lima sabaru saboda hakurin da suka yi wa kanu bi ayatina yuqinu kaman yanda mawaki ne yake faɗa cewa shata a wani baitinsa cewa duk wanda ka ganshi da kuɗi sai da ya sha wahala na manta baitin babu mutumin da yake samun kuɗi bai sha wahala ko da waɗannan kidnappers sun fara yan fashin ai suna shan wa wai kawai ka suke zama a musu ruwan kuɗi da annabi annabi ayuba sai sun sha wahala to haka ilimi ba wanda za ka ganshi da wani nasibi a ilimi face inda za ka bi tarihin abin da ya aikata sai ka ji cewa akwai ya sha wahala kafin ya same shi kuma sai da ya haƙuri kuma ya zama yana da yaƙinin cewa a ƙarshen al'amari zai samu wannan abin da yake nema sannan ya samu Wana ganin bari mu saurara anan sai mu sa kaset na gaba kamar yadda muka saba dama yau muka yi kaset biyu ne duk da mun dan makara amma dai zamu sa kaset na biyu insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi